bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan shine majalisi na 30 da nawa kace 86 na'am na karanta wannan littafi siratul rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam اقرا
بسم الله الرحمن الرحيم وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال من قريش إذا سمع بالرجل أسلم له شرف ومنعه أن نبه وأخزاه وقال تركت دين أبيك وهو خير منك لنسفهن حلمك ولنقلين ولنق ولنقيلن رأيك ولنض- ولنضعن شرفك ولا ولنضعن شرفك وإن كان تاجرا قال والله لنفسدن تجارتك ولنهلكن مالك وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به haka ibn hisham ya rawaito a cikin tarihin shi nin yana magana kan nau'uka na azabtarwa da takurawa da cutarwa da kafirin maka suka yi wa annabi a farkon musulunci da mabiyan shi kowannan ya sa wai su yi rauni su ja da baya mun karanta da yawa na irin haka a baya to sai ce wanda yake jagora kan wannan aiki na fasikanci shine abu jahal shi yake nufi da wa kana abu jahal fasik abu jahal fasikin nan shine wanda yughri bihim shike yin shune shine yughri shike shune ce kun ga wani ya musulunta shi ma ya musulunta yara ku gama da shi suka dinga yi masa habai tsinci daidai an gane ko shine mana yughri idza sami abirjul aslam da zaran ya samu domin har ma yana da list ka musulunta ne eto a rufta shi kai ma kafa kana rawa ko to haka ya dinga yi system saraka idan ya samu labarin mutum aslama ya musulunta to sai ya duba in dai lahu sharafin wa mana'a in dai yana da matsayi shine sharaf yana da mana'a yana da yan gane kashe ne shi ma ba kan wallasa bane to duk da haka saboda wannan matsayin na Abu Jahl cikin al'umma annabahu sai ya kyare shi shine annabahu wani ya musulunta ko to sai kirkiro dukkanin zantuttuka na wato kyara da cin mutunci ya danganta mai wa akhzahu sai ya kunyata shi wa qala sai ce tarakta dina abi ga kanan jika ka bar addinin babanka wa khairun mink shin bai fi maka alkhairi ba addinin babanka kaka da kakanni ka bari ka kama addinin wannan mutumin sai ce lanusaffi hannu hulumaka sai mun shashantar da tunaninka sai duniya mun nuna musu babu wawa irinka shine ma'anan magana an gane ko sanar ra'ayinka ulqinna ra'ayaka ra'ayinka da abin da ka tafi akai sai mun nuna abin kyama ne kowa ya kika wanda anna sharafaka darajar da kake da ita sai mun taka ta akar ayi biji-biji ƙasa-ƙasa da abin da kake da shi na matsayi wannan kin wa in kana tajiran idan kuma wanda ya musulunta nan dan kasuwa ne yana da harkar kasuwanci mai garawa qala sai ce wallahi lanuksidanna tijarataka Mm. sai mun lalata harkar kasuwancinka tattalin arzikinka zai gamu da tashin hankali a hannunmu laifinka ka musulunta wala nuhlikanna malaka dukiyarka gaba ɗaya sai mun gama da ita to wannan haka suke yi waɗanda suka musulunta masu matsayi irin wannan wa in kana da'ifan idan ku mutum ne mai rauni talaka wanda yake ba kowa ba to darabahu sai abu jalisa a yi masa duka irin na kawuka wa aghrabihi sannan kuma yayi shone ce ku bi shi ku gama da shi duk inda ya sa kafa ku je ku nemo shi sai kun gaban shi ne wa aghrabihi kin to ci gaba ولم يسلم أحد من المسلمين yuslim haka ne eh na'am yuslim haka ne يسلم أحد من المسلمين غنيا أو أو فقيرا mm قويا أو ضعيفا حرا أو عبدا كبيرا أو صغيرا من أذية المشركين في هذه الفترة walam yaslam ahadun babu wani mutum daya da ya kubuta cikin musulmi a dai wannan lokacin babu daya da ya kubuta Fa- ganiyan mawadaci ne au faqiran ko talaka ne marashi qawiyan mai karfi ne au da'ifa kowane irin jinsi na mutane cikin al'umma a wannan tsokin lokacin babu wanda ya tsira daga shirin abu jahal da in ya namu ya namu ku zo mu je din shi saboda ganin cewa musulunci na ƙara haɓaka yana samun tagomashi yana samun karɓuwa hurran ɗa ne mai yanci awo abdan ko bawa ba wanda ya tsira kabiran babba ne mai yawan shekaru au sagiran ko yaro ɗan ƙarami babu wanda ya tsira min aziyyatil mushrikina fi hadhihi alfatra a wannan yanki a wannan tsoki a wannan yanki na lokaci babu wanda ya tsira ne kawai yace me
ألف mhm وضع أبو بكر بن أبي قحافة يوما مم.
بمكة وضرب ضربا شديدا mm, جنى منه عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفين mm.
ويحركهما لوجهه ونزع على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه وحمل وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى hatta me أدخله kace منزله.
hatta ma yu'rafu hatta ma حتى yu'rafa ما يعرف وجهه yu'rafa fa fa bi hatta
حتى ما يعرف وجهه من أنفه وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله Mhm.
ولا يشكون في موته to yake cewa to zai bada misali misali kamar kace abcd ga misali na farko ga wani ka sai ce a wuɗe abubakar wata rana bari mu baka misali sai na abubakar tare da matsayin shi mutum ne mai arziki mai yalwa masanin tarihi cikin ƙuraisha masanin nasaba da salsala amma duk da haka sai da a lokacin da musulunci ya bayyana suka yi masa ta'addanci suka kama shi wutsi'a suka cafke shi saboda taron yawa ya fi taron ƙarfi ko? an gane ko? aka dake shi shine wa duriba darban shadida aka dake shi duka babu tausayi ciki da na minhu Uq- utbatu bin rabi'a wanda ya jagoranci wannan ta'addanci shine utbatu bin rabi'a sai da ma yazo kusa da abubakar faja'ala yadribuhu bin alayhi ya dauko takalman shi guda biyu makhsufaini wannan zuma masu kyau bane ya dinga dukan abubakar da shi yanzu ko mutum ne ka ce za ka ɗauki silifa kamare shi da shi ai wulakanci ne. ko ko takalmi saboda abin da kake taka ƙasa da shi ka da ke fuska mutum da shi to haka aka yi masahabi abubakar na siddiq sahibin manzan Allah don ka san irin wahalan da suka sha ba su kubuta ba daga makircin kafirai a wannan lokacin araftun ya dinga dukan shi da takalma khusufaini wa yuharrifuhuma fi wajhi ya dinga kuma takalman suna da kamar kace gurza-gurza a jikin shine mahsufaini kenan marasa kyau masu kamar kace kurzunu kurzunu ta yanda in ya tabe ka yana iya kurje ka ya dinga kuma jujjuya takalman a fuskan shi saboda me saboda ba dukan kaɗai ba takalmin kuma ya samu wani bangare na jikin shi ji mai ciwo kai jama'a wani za ala batni abi bakarin wannan bai ishe shi ba sai ya hau ruwan cikin abubakar kuma shi ne naza ga taron dangi ga duka ga gurza takali mai kurzun kuzuni kaushi-kaushi mai iya yi wa fuska illa duk bai ishe ka ba sai kuma hau ruwan ciki na'am kuma ka san ko adam ne irin namu na- da ake a gargajiya fada tsakanin yara alama ka samu galaba a ce ya hauron ciki shi ko to abin da ya masu yana bakar kenan a irin wannan yanayi sai da kai hatta ma yi orafa waje homin an fi saboda wato jini da ya dinga zuba har an kasa gane tsakanin fuskar shi da hancin shi me yake gwada maka wato lamarin ya yi muni ke sun mai ta'addanci manufa su ɓata fuskar a dalilin zuban jini ko kuma dagule har ba a gane ina hanci da fuskar you can imagine girman ta'addancin ke to sai dangin shi shi sai na abubakar bakware shi ne dangin shi ana kiransu banu taimin to sai banu taimin suka zo suka ɗauke shi ranga-ranga shi ne wa hamalat banu taimin a babakarin fi saubin hatta adkhaluhu manzilahu suka suka ɗauke shi ranga-ranga suka kai shi gidan shi shishiwa madalla wala shakku na fi mutu sun ɗauka ya mutu sun ɗauka gawakar suka kai shi ne wala shakku na ba sa ma shi ƙasa ta yi sun kashe shi mu kai shi gida in ya so kuma a ishirin kai shi makwancin shi a kabari shi ne wala shakku na fi mutu zuwa ga wannan yanayi zuwa ga wannan gaba zuwa ga wannan zango na munanawa sahabai sun gaba da shi sai can dab da faɗuwar ran tukun faifar kayi magana maganar da yi ta sa suka finci ashe bai mutu ba aina sai ya ce ta yi mamaki yana buɗe baki ce manzan Allah fa a wani hali yake ciki shi na shi yanayin ba shi abinda aka yi mai na rashin mutunci bai dame shi ba ma fa'ala rasulullah waɗannan mutane kasan zaɓin Allah ne kawai na musamman takanas yadda Allah zaɓi annabin shi kuma sai zaɓo masa waziran shi na hannun daman shi don Allah shi fi kowa sanin girman imaninsa shi yasa su taɓa su a direshin kafirci ne taba su da cin mutunci alama ce ta ƙaryen imani mai da'awun imani kuma Allah ka tsare araftum tsora ka yi magana a ƙarshe ya ce ma fa'ala mun san Allah a wani hali yake ciki shine ma fa'ala rasula an gane ko sai suka ce a wannan hali kana maganar manzon Allah an gane shi ne famasau min asnatihim sai suka rubu da shi me suka bar shi a lokacin to a lokacin ba duka bane su ma tasa jama'a suka musulunta ai sun dauke shi ne kawai saboda kabilanci dan laraba mutane ne masu abinda batu da ke kira clanish yan kula da clan clan ne misali yani kishin kabila namu ne aka taba ba wai musulunci ya shiga zuciya bane in ba ka ba dan me za ku bar shi don ya ce ya manzan Allah ka kabilanci ya shigo to ai shi banu hashim kai kuma banu taimin ne mu kabilancin mu ne fa ya kawo muka kawo kana ba imani da musuluncin ka ba ba su faɗa ba amma shi ne abin da zaka kalato a cikin yanayi sai suka bar shi ne wa azaluhu ko kuma ka ce wato ainin suka kyare shi ne al'azal arabtum ina ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير انظري ما تطعميه شيئا او تسقيه اياه shikenan da suka rabu da shi sai suka je gun mahaifiyar shi sai na Abubakar ana kiranta ummul khair suka ce wal unzuri an tut'imihi je ki kalli halin da yake ciki ki bashi wani abu ya ci kuma yana ku kila ka tambayi wannan shay'an ki bashi wani abu au tasqihi iya ko ki shayar da shi ruwa ko wani abun sha a irin wannan yanayi na'am lokacin da khalas bihi take banta da shi mhm alahat alai sai ta nace mai tana ce wani hali kake ciki ya ɗana ga abinci yana buɗan baki sai ce me وجعل يقول ما فعل رسول الله shi kuma ya ci gaba da cewa yaya manzon Allah a wani hali yake ciki ya maimaita abinda zaka ce laifin da ya ma banu mai yan uwan shi suka bar shi suka gayyato ta saboda uwa uwa ce to amma ita ma damuwar ta shi an gane ko yana buɗan baki sai ce ma fa'ala rasulullah manzon Allah a wani hali yake ciki mhm فقالت والله ما لا علم لي بصاحبي ya ce kai ni mutumin naka ban san halin da yake ciki ba don lokacin bata musulunta ba ita ba yawa ai inda ta musulunta a lokacin ba za ta ce la'alamu bi sahibi ka ba mutumin naka me aka yake nufi kenan mana ce kenan a lokacin bata musulunta ba to kaga wato kusan laifi ne to da yake uwa ce ba za ta dangwarar da shi yanda su suka yi ba uwa malam ba wasa bace amma dai kaji amsa wallahi na rantse da Allah la a'lamu ni ban san ba ilimi gare ni game da mutumin naka ya sala mhm فقال sai ce اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب hmm.
ف- فاسأليها عنه
sai فخرجت sai ce mata sai ya ce mata waye ce wace ce mata din sunanta jamil ya ce to ki je yana ba ta umarni ko yana gaya mata kenan ya ce ki je in braka sai ka ce mama ki je gun ummu jamilin bintul khattab ki je gun ummu jamil yar khattab yar wasai na umar ce ki je wurinta fas'aliha anhu dan Allah ma muke tambayo min ita game da shi waye shi madalla fas'aliha anhu ki tambayo min ita game da shi شكرا.
فخرجت mhm خرجت حتى جاءت أم جميل فقالت إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله sai ta fita daga wurin ɗan nata ta koje gun ita ummu jamil ta ce abubakar yana tambayar ki ba shi labari game da muhammadu ɗan abdullah ka ƙara tabbatar da bata musulunta ba a lokaci don cewa za ta yi an rasulillah yawwa mhm فقالت ما أعرف, ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله Mm, ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله mm.
وإن وإن كنت وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك قالت نعم Mm.
فمضت معها حتى وجد أبا حتى وجدت أبا بكر صريعا Mm.
دنفا Mm.
فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوما نالوا هذا منك إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم قال فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم qalat sai ta ce na fata ku bi siyakin wace ce ta ce don ita aka tambaya ai sai ta ce ma a'arifu ababakarin ni ban da labarin abubakar wala muhammad abdullah ko muhammad dan abdullah ita ma a wani lokacin bata musulunta ba bisa dalilin furucin bakinsa ni ban da labarin abubakar umu alkhairi kina tambaya ta game labar iman da labarin abubakar ko kuma muhammad dan abdullah sai ta ce mata wa in kunti tuhibbina an azhaba ma'aki ila ila ibniki idan kina so ki min jagoranci in je in ga dan nan naki wai a wani hali yake ciki ne qalat sai ta ce ita ummul khair na'am ai kware mu je ki gaishe famadat ma'aha sai ta tafi tare da ita kulura sai ta tafi tare da ita yani fa zahabat ummu jamil ma'a ummul khair an gane sai suka tafi hatta wajadat ababakarin taga abubakar sari'an gashinan a kwance rashe rashe an gane ko danifan rashin lafiya ya kai mai inda ya kai mai shine danif an gane fadar ummu jamilin sai ummu jamil ta je kusa da shi wa a'lan bisiya ta kururu ta magana ta faɗa da ƙarfinta ta ce wallahi na rantse da Allah inna qauman nalu hadha minka la ahlu fisqin wa kufr duk mutanen da suka yi maka haka ya abuka fasikai ne kafirai ne ato ita me a lokacin ma'ana an galle wato muni ne ya fi nata munin muni ko ba gane ba yawwa saboda haka sai ta faɗa ka wa inni la'arju an yantaqima Allahu laka minhum ina fata Allah ya ɗaukan maka fansa a kansu ummu jamil abin da ta faɗa ke amma duk da aka sai ce da su ma fa'ala rasulullah wai tambaya nake manzon Allah a wani hali yake ciki bai samu biyan bukata ba har yanzu tukun araftum ci gaba قالت هذه أمك تسمع قال فلا شيء عليك منها قالت سالم صالح قال أين هو قالت في دار ابن أبي, أبي أرقم قال فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت سيتتشيدي ita ummu jamil ta ce to ai ga mamanka tana jin abin da muke tattaunawa hadhihi ummuka tasma ga mahaifiyarka tana jin abin da muke tattaunawa qala sai ce falashi alayki min cikin gaba ruwanki da ita yi tambaya ta ina manzon Allah falashi alayki minha to a lokacin sai ta ce da shi salimun salih yana nan garas abin shi cikin kwanciyar hankali kuma salihun cikin ni'imar ni'imar ubangiji qala sai ce aina huwa to ina yake ya tambayi yanayin shi kuma ya tambayi location din shi ma'ana in abin da kika faɗa haka ne aina huwa kamar kai ne kace da Allah wayannan da aka sace min Allah ya kiyaye sai aka ce da ka ai tana nan lafiya sai ka ji an sake tada maka shauki ka ce to ina take eh tana lafiya an ganta a nuna kawai misali ke don kun bani labari tana nan to ina take aina hiya so an ba ta an ba ta labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam salimun salih sai ya ce aina huwa qala sai ta ce fi dar ibn abul arqam yana a gidan ibn abul arqam to dama wannan gida shine matattara tun farkon musulunci nan ake haduwa nan ake komba a kira sallah a boye cikin kamar shantu zaka ce ko bututu saboda babu wanda ya isa mai kira sallah a fili a lokacin da zarar mutum ya musulunta in ya guje sai je wannan gidan ina jin yan kwanaki kamar shekarun baya sun kawo da gidan ba aka ba gidan nan gabas da fadar sarki kasar safa a makka misali in ka zo wajen gedin sarki abdulaziz su mai da shi library su firin fenti sun kawo da shi kuma ana ganin a wannan gidan aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi a makka sauraka kiran sallah a boye ake yi umar ne da ya musulunta ya ce ya rasulallah akan gaskiya muke eh akan ƙarya suke eh to da izininka ba za mu sake ɓoye kiran sallah ba ya ƙwala kiran sallah a fili a lokacin suka damalmale kuwa suka rikice man haza shawai ibn al-khattab manya sun motsa shi yasa ko a cikin tafiya kana bukatar falazinawa Allah kuwa yan kundin balan gaskiya yi wani ma ya zama dan amutun ƙarya ballantana gaskiya sadaka ba su iya mai komai ba a raftun saboda haka ya ne a sai ta ce okay a gidan arqam ibn abul arqam qala sai manzon Allah ya ce la sai sai na bakar ya ce ke sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa inna lillahi alayya alla azuqa ta'aman wala ashrabu sharaban hatta atiya rasulullah ita ina son gaya muku nema Allah alkawari a halin da nake cikin nan gashi a kwance rashin rashi ba lafiya kaso in kaso ka ce jina jina sai ce nema Allah alwashi daga yanzu wallahi ba zan ɗanɗani abinci ba ba zan sha abin sha ba sai na ji na ga manzon Allah to ni ban damu da na yanayin ba ma mutu mana amma ku kai ne in ga ar-rasul wannan me ke nuna maka girman kauna da soyayya da kuma da gaske suke na'am to abin da ya faɗa ke na'am au bi ma'ana ha'ila ke kwarai gaske ai au takan zo a rabiya a mana kusan guda hudu daga cikin ila ai na
فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل eh وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ya salam قال فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله Hmm.
وأكب عليه المسلمون ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة ya salam فقال أبو بكر بأبي وأمي يا رسول الله ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهه وهذه أمي برة بولدها وأنت مبارك فادع آه،
far'uha فادعها إلى الله Hmm.
وادعوا الله لها عسى الله عسى الله أن ي- أن يستنقذها بك من النار ya salam قال فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت وأقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار شهرا وهم تسعة وثلاثون رجلا وقد كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أسلم يوم ضرب أبو بكر رضي الله عنه wannan kisa yani abul hasan al-tarablusi ya rawaito ta arabtum to shikenan ina ina ka tsaya ne فأمهلتا حتى eh ina son tambaye ku in kuka kalli narrative din yanda muka ji koro magana a ina ka tsaya ba zai ci abinci ba ba zai sha abin sha ba sai an kai shi mata nawa ne a wurin da mahaifiyar shi ummul khair da kuma kanwar ko yar uwar sayyidina umar saboda haka tunda aka zo wannan gabar fa'am halata tunda sun yi sun ya ce ni ba wata magana ina manzo Allah yake to sai fa'am sai suka dan dakata shine am halata ke suka dakata hatta idza hada atir rijil sai da suka tabbatar da kafa ta dauki shine halata zirga zirgan mutane ta yi sauki kima da ladar ya dan fara yi ko ba haka ba wasa kanan nasu mutane kowa ya natsu kharajata bihi yattaki'u alaihima sai suka fita da shi su biyun nan yana daddagirawa a tsakaninsu su biyu shi ne yattaki'u ya kamata ka hararo yanayi kamar ya ya daddagirawa take ne a hausanmu madalla to kenan kaga yana tsakanin mahaifiyar shi da kawar sayyidina umar an gane ko a farko farkon musulunci ne fa don ka san an ci kwakwa fa to saboda haka yana daddagirawa a tsakaninsu su biyu hatta adkhalatahu ala rasulullah har sai da suka shigar da shi gun manzon Allah so suka shigar da shi waɗannan mata guda biyu da suka shigar da shi goma sallallahu sallama ƙala mai ruwaya sai ce fa'akabba alaihi rasulullah wa ƙabbalahu sai manzo Allah sai ya rungume shi ya sumbace shi abokan ne wannan halin da ka samu kanka kenan shi ne ma'anin magana kaga akwai wato naka na jikinka ya gamu da tsotsayi ya kamata a ɗabi'a ka ji kai ma ka damu ko ba ka ba madama shi manzo Allah mai ce bil mu'minin raufun rahim saboda haka ainihin da ya ganshi sai ya sumbace shi wa akabba alaihi almuslimun musulmi kowa yu ya rungume abubakar yana ya saddaye wannan shi ne abin da ya faru da kai ya salam to a wannan yanayi fa wa raqqa lahu rasul sallama riqqatan shadida manzon Allah ya tausaya mai shine raqqa kenan riqqa shadida tausayawa malam ba ikrama ba hmm faƙala abubakarin sai abubakar ya ce da ya ga damuwar da annabi ya shiga ciki sai ce bi abi wa ummi ya rasulallah ya manzon Allah da mahaifina da mahaifiyata na ba da su fansa gare ka wannan salon magana laraba sukan faɗa ka a ce bi abi anta wa ummi kamar ka ce na haɗa ka da Allah na ba da fansar mahaifina da mahaifiyata fansa gare ka laisa bi ba'sun ba fa abin da ke damu na yamin zan ba na cikin damuwa me yasa ya faɗa ka ya ga yace da shi waraqqa lahu rasul riqatan shadida sai ga annabi ya damu saboda ni a yoni din ma Allah ba tausaya min yayi ba ya tsamar da ni daga kafirci daga jahannama a dalilin aiko shi dan abin da ya faru da ni dan guntun farashin abin da zan samu annabi da mukan haka haka za ka hararo ma'anar magana sau da ka sai ce da shi wallahi ya manzan Allah ba abin da fa ya dame ni haka nake garas abina aka hauka adaddage kuwa eh yana sai kwantar da hankalin shi ne sai ya ce da shi illa ma na lalfasi ƙomi waje matsala ta kawai abin da wancan mugun yamin game da fuskata to kaga a shi kenan magana ta dawo an gane ko to shin yanzu misali barin tambaye ku wani ya jiki kuma yana ayo Allah ya jiki ya ce wala ba komai yayi ƙarya a'a yayi ƙarya a shari'a gashi da nishi da kin kace wala wala ba komai ya ba komai madalla wanda ya nuna ya damu da kai ka nuna ka damu da shi shi suke kira law of reciprocity reciprocal gesture amma ka kirki kai ma ka kirki mana ba ku san malamai suna cewa nishin mara lafiya an yafe ba akwai cikin magabata da aka ce da shi fa Allah ya ce duk abin da mutum ya furta sai an rubuta suka ce hatta wayo na mara lafiya sai an rubuta wannan magabaci ce haka ne to ni ko zan danne sheshekan da nake zan danne haka sai aka ce da shi a'a ainihin damuwa a dalilin bugun ciwo na mara lafiya gafartacce ne suka ce wa aninul marid mughtafarun to kaga shi sai na bakar wannan nishin da damuwan ne ya fa danne saboda ya kwantar da hankalin manzo Allah kuma by extension ya kwantar da hankalin sahabbai da su ma hankalin su ya tashi araftun saboda haka sai ya ce wa hadhihi ummi barratun bi walidati ya rasulullah ga mahaifiyata ummul khair barratun bi waladiha ya manzon Allah mace ce mai tsananin nuna kauna ga danta shine barra sunan barratu suna ne mai kyau in ka sa mai ya mace barra yani hada labasin gatanan mace ce mai nuna kauna ga ɗanta ta ina ne za mu gane wannan magana tashi ito ai yan wanshi banu taimin sun tafi sun bar shi ita kuma ta tsaya kan shi tana ta godo a kan shi har ta kirawo mai ummu jamil kina hiya barratun yace je ki kirawo wancan misali kuma ta yi barci ina uwarka ake ne ba bata kawo wannan ba su wannan ya tattara ya sa ya ce mata hiya barratun bi waladiya mace ce mai nuna kauna ga ɗan da ta haifa to ka ganin kuma sai ce wa anta mubarakun kai kuma ya manzan Allah mutum ne mai albarka albarka da ba ta da iyaka kaga an samu combination biyu ita wato mace ce wato mai nagarta kai kuma ya manzan Allah mutum ne mai albarka to me yake so ya ce wannan shimfiɗa ne ko sai ce fad'uha ila Allah ya manzo Allah ka kira ta zuwa ga Allah mana kaga ƙara tabbatar maka cewa bata musulunta ba a lokacin ka kira ta zuwa ga Allah ya manzon Allah to ba nan kaɗai ba wad'u Allah laha kuma kai mata addu'a ka ji hikimar domin annabi yana iya kiranta idan taki yawa amma inda zai addu'a ya ce ya ubangiji ka ka rubuta mata musulunta sai zama nurun ala nur ka kalli hikimar magana to da manzal sama aka gaya mai wannan sai ci gaba da cewa asallahu an yastanqidha bika minan ba ina fata Allah zai kubutar da ita bika a dalilin addu'arka daga wuta abu uku mace ce mai nagarta kai mai albarka ne ka roƙi Allah ka kira ta zuwa ga Allah na'am sannan ka roƙa mata Allah ko Allah ya kwace ta daga wata ashe abu guda biyar ne a wannan dan tsokin arabtum to jin wannan qala sai mai ruwa ya ce fada'a fada'a laha rasulullah sai manzon Allah ya mata addu'a sannan wada'aha ila Allah sannan mata wa'azi to me muke fahimta kenan wannan yana ba duk masu da'awa kusan manhaji ne tsari syllabus ne ashe in ka fita misali kaddara ƙauyukan mu na maguzawa mu ko kirsa za ku tattauna da su kar ka yi tsammanin kana da wani ilimi ko gwaninta ko ƙwarar mm yace ubangiji ina roƙonka wannan aiki ka sa dan kai nake yi ka tausasa zukatun su gane gaskiya saboda wannan method ne aka karantar da mu amma dan ka zo ka yi ta bayani kaza kaza ka kare ta ba mai daba ba shi kenan ba sai kuwa shi kayan ka tafi magana ta kare to shi yasa abu ne muhimmi koma me ka fara gabatar da addu'a zaka je neman aure ubangiji ina roƙonka ka sa wannan auren alkhairi ya Allah ka sa a so ni domin kai ba don abin da nake da shi ba amma kana da kuɗi in ba ka da shi ka ce Allah a sauni ko da na da talauci kila ka dace kila ka dace an gane ko to ka yi addu'a ko ‘yan siyasa da kuke ta wannan kai kawo zaɓe ku tsaya ku yi addu'a ku roƙi Allah ku ce ubangiji abinda muke neman nan na mulki a duk matakai Allah in alkhairi ne juna zahirin Allah ka ba mu in ba shi bane Allah ka kawar da wannan ku samu wannan karfin zuciya din kai ma dan kasa kai addu'a ɗalibi da zaka yi applying a makaranta ka ce abinda zan karanta Allah ka sa ya zama a takeice komai ka gabatar da addu'a an ce addu'a makamin addu'a rundunar mumin Allah ko ciwo ne in ba na ajali bane roki Allah duk tsoro da ya zo maka gaya ma Allah wa qala rabbukum ud'uni to sai mata addu'a sannan kuma sai ya kira ta zuwa ga Allah kusa me faru sai ka ce me fa aslamat ku fasara min ta musulunta ba wani ja'in ja kamar ana jiran dauka dora ne kawai sai ta musulunta to kaga daga nan za ta tashi daga cewa sahibuka ko Muhammad zuwa ga Rasulullah. Saboda ƙa'ida Allah ce, La ta ji alu du'a'ar Rasuli bai na ka du'a'i ba abu kuma ne ba ba. A kulkuka mai da kiran sunan manzan Allah, tsakaninku, kamar da kuke kiran junanku, kamar sa'anku? Allah, sai dai ka ce Rasulullah, Nabiyullah, Allah ma da kanshi yana sa ya sunan shi. يا أيها المزمل يا أيها المدثر يا أيها النبي عرفتم تصبر لك يعني سيت مسلمت شقبا وأقاموا مع سلسل suka zauna tare da manzon Allah fiddari a wannan gidan shaharan wata guda cur dama da ka musulunta to sai ka koma wurin ya zama kamar refuge camp kenan sun san yan gudun saboda in ka suna cikin jama'arka za a gana maka azaba makka lokacin tana da ƙarfi sosai su abu jahal da abu bakhtari da abu labin su ne yani aristocrat yani suna da ƙarfin mulki da dukiya da ƙwandala mai nauyi a hannunsu sai a karya ka ta fuskan tattalin arziki ko a ɓata ka to da haka sai Allah ya masahabai lokacin wato ainihin mafaka gidan arkam ibnu abil arkam su ma sai suka zauna a wurin tare da manzal sallama wata guda cur adadinsu musulmi duka-duka a duniya wahum tis'atun wa thalathuna rajulan maza ne guda talatin da tara kashar a lokacin wannan abu da bin mamaki yanzu ka san adadin musulmin duniya a lokacin ba su 39 canzu mu nawa ne yau indonesia kawai da tafi ko'ina yawan musulmi a duniya akwai musulmi sama da miliyan 174 china da tafi kowa yawan mutane a duniya musulmi sun fi miliyan 100 wajen biyar da abin afon wajen sama da wajen miliyan 100 china ta fi kowa yawan a duniya india fa musulmi kaga a india minority ne yan tsiraru ne ko amma adadin su yafi mutanen najeriya gaba ɗaya yawa duka amma kuma tsiraru ne furfura kan yaro ne kawai kuma ji masu magana to wai malam inda ba musuluncin nan daga allah ba ne ɗaya na kasai kasance ka kalli duk wata da'awa ta shirme da harba tsaliya ai ba ta kai labari ba amma hadan nabi وهذا الرسول وهذه الدعوة قاتنا تنا تيغا بدا دوريوا الى قيام الساعة da haka ya kai dan uwa haka ke kallo ta wannan kafar ko kake saurare yi kokari ka shiga cikin tawagar kira zuwa ga addinin Allah ba da lokacinka da dukiyarka da hankalinka da shawararka da iyawarka in kaki Allah zai kauda kai ya kawo masu yi kokari ka bada lokacinka ga addinin Allah da duk abin da Allah ya hore maka Allah na da tawaga ta musamman da za su tafi gare shi su zo a shiga irin na mutunci ya kamata ka kasance cikin wannan tawaga idan ko misali ka ja da baya sai Allah ya kawo da kai ya kawo su yasa har kullun tafiya ta addini karkar da aiba da kai musamman kira zuwa ga Allah ku shiga dazuzzuka ku shiga lunguna a makarantu a gun kasuwanci a harkar siyasa a fita misali neman abinci karka yi sakaci wajen gayyatan mutane zuwa ga addinin gaskiya Allah ka samu dace saboda haka ya jama'a sai na'am yawa su guda nawa ne 30 da nawa tara wa kana ham wa qad kana hamza ibn abd al-muttalib radiyallahu anhu aslama yawma duriba abubakar sayyidina hamza kuma ran da aka yi ma'abakar wannan duka na kawo ka a ranar kuma yi musulunta kaga wani ikon Allah ko sai ya zamanto dan me suka rike abubakar saboda takawa musuluncin burki to sai hamza ya musulunta ko kaga irinta sai ya zamanto dukan da aka yi mai ya zama kamar taki ga musuluncin shi yasa kullum mukan gaya misali masu rigima da islamukan ce da su kunga musulunci ce za ku yi abin da kuke yin nan ya ce innan lazina kafaru yin fiƙuna amwalahum li ya suddu an sabilla fasa yin fiƙuna ha sun mata kuno alayhim hasaratan sun mai gulabun wallazina kafaru ila jahannama yau shiru haka Allah fara cikin sura mai lamba nawa 24 wanda ainihin suka kafirce suna kashe dukiyarsu an gane afuwan nake ci abin sura mai lamba takwas suratu al'amfal yake ce waɗanda suka kafirce sun su gaba da kashe dukiya don faɗa da islam sai mukan ce to kun gada kinsa ku ƙi kashe dukiyar ko kuwa don ku ce da ƙwan ya faɗa bai tabbata ba ya ce za ku mun gashi kuna yi don ya ce za ku yi da kinsa ku ce o haka ne to mun ƙi ƙudan shi za ta ba mu yi ba ba gashi kun kuna yin kenan ashe shi ke ƙara tabbatar mu duk musulmi cewa wannan addinin Allah ne kuma gaskiya ne ba kuma ƙarya ba ne dahir ne duk wani gangani ma na a zo a haɗu a zama ɗaya a ba zai yiwu ba addinin nan ɗaya ne gaskiya ne a wannan gaba zai sa kafin mu tsaya in sake tunatar da mu kuskuren duk wani misali ya ce wai happy christmas an dai wuce lokacin ko ana kai ko to haramun ne ka faɗa haka kai ta malafi ne kai ce wani happy new year ya ba ka da dalili asalinsa kafirci duk talatin da ɗaya ga watan disamba sha biyun dare allan rayuwa yakan sauko arum shine janus gunkin da mai kai biyu shine kuma january the god of beginning shi kake cewa happy new year saboda baka san addinin ka ba ran talatin da ta wuce suka kira ni tuesday live a inte abuja ran talatin da ta wuce a zuciya na shi amma kun yi kuskure you chose the wrong person kun yi kuskuren zaben da zai magana amma na je na je na kuma je aka zo ga wani bishop da cross ana muzurai ga kuma kaza kaza muka zauna sai aka sayi yuletide a seasons to an yi irin kasan yan jarida irin sa an yi talla ga ma alamar zama lafiya can waɗanda ake su yi magana sai na ga mutum na sunusi zaune ci a alhaji sunusi magashi an ɗauko shi ana nuna shi yana bayanin ana zaune lafiya kuma wani ai ba laifi ba ne muna zaune lafiya da kirista da kaza to wai ana maka shimfiɗa ne ma'ana ka shirya can da bishop ya ƙara magana sai aka ce to imam ya za ka ce wato ce happy xmas ko na ce amma ku yi made a big mistake a zuciyata ne to da ai ba ku sani ba unto you shall be your religion and unto us shall be ours Quran chapter 106 verse 9 ai sai na kunce musu kaya a tsakiyar kasuwa suka binci to abin ba na tafiya ba ɗaya kenan na ce mu abin da muke magana shine LTLT learning to live together ce kuna ina saddauna ya gaya ma a zikiwe zik kai ɗan kudu ne ni ɗan arewa ne da bambanci tsakaninmu ni musulmi ne kai kirista ne da bambanci ya ce is better we appreciate our differences and then live together ku zo ka cewa a duk ɗaya ne ɗaya a wani iri na ce yanzu misali bukin christmas ake eh na ce amma ko kun san a wannan ranar christmas akwai wanda ya isa ya sanya ma ainihin ɗaliban najeriya jarabawa na ce kun san ba a yi na ce amma ranar sallah ana samun na jarabawa sannan ku ce rashin adalci kuna maganar justice this is injustice ni na faɗa ya rige na su kira nan gaba ko su ba za kuma kira misali ka yadda saƙon ce kwanan nan a jihata kano an yi taro irin wannan na nuna cewa mu ba ma kyamar kowa sai dai mu a kyamace mu amma haramun ne ka kasa wakiltar addininka yawa kake shayin su ne kuskure kuma wa kace masu dole ne nace ba addinin da muke son a zauna lafiya irin mu ake ba daidai ba ba ma kara musu da cewa a irin wannan kasar ne ma ake hana 'ya'yan musulmi sa hijabi a kudancin Najeriya ba ga raba dalili amma mun a Kano yana ta zo da cross a kirjinta wa da mu da ita abinda nake cewa saboda alaka tsakanin zancen guda biyu ya'ani sayyidina Hamza a daidai lokacin ne abin ya zama taki kuma musulunci to haka abin yake gwargwadon lokacin da addini yake gamuwa da wata persecution sai kuma ya ƙara ainihin fiffike yana tashi sama Allah ka samu dace sayyidina hamza ya musulunta ne ran da aka yi ma'aubakar wannan cin irdai din kuma kun san abin mamaki sayyidina hamza musulunta shi gori fa aka yi ne shi balarabe ya ƙi jinin gori fa an ce ya je ya farauto da 'yan dabbobin shi a dawa yana zuwa kafin ya shigo cikin gari sai tankiya ta haɗa shi da wato wata mace matan ɗaya daga cikin abokanan hamayya ta ce kai namiji ne hamza kalle ka ga ɗan ɗan uwanka nan muhammadu don ya ce annabi ne so abuja suna kuntata mai ka zama rago kai ta ce ke ni ne rago to wannan da aka ce da shi rago to shi abin da ya bata mai rikici zan nuna miki ni ba rago ba yana zuwa yana aje kayan farautar shi sai gidan abuja maraba ce ba maraba ya ɗauki kokara sai rak a kan shi ya ce to daga yau amantu bi muhammadin wa ana muslim to kaga tushen abun shine an motsa masa me ɗan maza an ji haushi kuma ya zama to mai ma'ana mai kyau ba ka yi fushi kawai a kan shirmen duniya ba nan muka zo raba kuɗi ka zo kuka shana ka yi fina wa yawa ne ba zalunta ka aka yi ba mai rigima a misali a raftun saraka sayi na hamza ya musulunta a ranar da aka yi ma abubakarin wancan aika-aika hana lokt lokaci ya yi to yanwa masu girma za mu tsaya nan inshallah tabaraka wa ta'ala nan gaba za mu ji malam ke cewa haza halul aqwiya haka ne yace wannan fa abin da kaji masu ma karfi kenan a maka ga abin da aka yi musu an yi ma abubakar haka yana da dukiya kuma to me zaka ce kuma game da su bilal nasu ya fi muni shine zai taɓa mana nan gaba in Allah ya kaddara muka lokaci na gaba Allah ya kara muku albarka ya samu dace ya azurta mu da imani nagartacce ya azurta mu da lafiya mai waciya marasa lafiya mu Allah ka ba mu lafiya gabaɗa waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah da imani ya Allah ka ji kansu ƙasar mu Allah kunta lafiya Allah zaɓen da za a yi Allah ka sa zama alkhairi gare mu nagartattu Allah ka ba su jagoranci wanda suke ba haka ba Allah ka rinsu gabarin su kashe da mu da su gaba ɗaya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum Gracias.